لله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونسة الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعض عباد الله الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا قال ابن القيم رحمه الله تعالى دل الكتاب والسنه في أكثر من مئة موضع على أن الجزاء من جنس العمل بالخير والشر كما قال الله تعالى جزاء وفاقا أي جزاء وفق أعماله وقال تعالى من أمل صالحا من ذكر أو من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون والجزاء من جنس العمل بالإحسان إلى الناس الراحمون يرحمهم الله تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن كان في حاجة أكيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن يسر عن مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن تجاوز تجاوزه الله والجزاء من جنس العمل بالإحسان والإساءة وقال تعالى من أمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها من كفر فعليه كفر ومن أمل صالحا فلأنفسهم يمهدون والجزاء من جنس العمل بالإيذاء على الناس قال عليه الصلاة والسلام من يتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضيه ولو في جوف رحله والجزاء من جنس العمل في الدفاع عن المسلمين أو في الدفاع عن المسلمين ما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينقضه فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موضع يحب نصرته ومن رد عن عرض أخيه مسلم رد الله عن وجهه النار جهنم يوم القيامة والجزاء من جنس العمل عباد الله في ذكر الله تعالى والتقرب إليه قال الله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون والجزاء من جنس العمل كهكذا بالإمام العادل فإنه أحد السبعة الذي يذلهم الله في ذل عرش يوم لا ذل إلا ذله والجزاء من جنس العمل في الاقتصاص من الجاني والمتأدي قال الله تبارك وتعالى واكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص والجزاء من جنس العمل في الإنفاق والبذل والبذل الخير بعباد الله فبالحديث القدسي يا بني آدم أنفق ينفق عليه وما من يوم يسبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا الجزاء من جنس العمل اتباع الهدى والإعراض عن قال الله تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يذل ولا يشقى والجزاء من جنس العمل عباد الله في الصد عن سبيل الله ومعادة أوليائه قال الله تبارك وتعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون والجزاء من جنس العمل في تعليم الناس الخير في تعليم الناس الخير وكتمان العلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في حجرها وحتى الحوت ليسلون على معلم الناس الخير ومن سئل عن علم فكتبه الجمه الله برجام من نار جهنم يوم القيامة والجزاء من جنس العمل عباد الله في الرياء والسمعة من يسمع يسمع الله به ومن يرائي يرائي الله به ومن سمع الناس بعمله سمع الله به سامع الناس وصغره وحقره وحقره الجزاء من جنس العمل في الإكسار من أعمال الصالح من أعمال الصالحة التي يرى أثرها يوم القيامة ومن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة وما ومن مات مغرما بئس ملبيا يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين alhamdulillah dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai yake bashi da abokin tarayya a samai da kasai muna shaidawa da ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babba dan Abdullahi farin jakada bawansa ne manzon sa ne wanda ya turo shi da addinin musulunci da alkur'ani gaba daya wanda ya bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka bayan nan yayin uwana cikin addini iyayen ina yi wa kaina da ku wasici bisa kiyaye dokokin Allah subhanahu wata'ala Allah ya fara wannan wasici da kansa da yake cewa walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah hakika nayi wasici gare ku ga wanda suka gabace ku cin ahlul kitab akan ku tsaya kan kiyaye dokokin Allah subhanahu wata'ala ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ittaqillaha haythu ma kunt kiyaye dokokin Allah a duk inda ka tsinci kanka bayan Allah masu albarka yau muna yin juma'a wanda ya daidai da uku ga watan bakwai na musulunci watan rajab hijira yana da shekara 1446 haka dan uku ga watan daya na miladiya 2025 kutubar mu ta yau a wannan masallaci namu na jama'atu izalatul bidya wa iqamatu sunna dake kaugama lokar gaman sharkwata ta karamar hukumar kaugama jihar jigawa za ta yi magana ne game da sakamako yana daga cikin jinsin aiki duk abin da ka aikata to da hi za a masa kayya da shi wannan kuma tun a duniya haka sunar Allah ta gudana kafin a je lahira duk abin da kai to ka jirayi sakamako irin aikin da kai wannan yana da kyau mu tunatar da junanmu bisa wannan nukuda wanda dukkan wanda yake so ya girbi alkhairi to shuka alkhairi duk kuma wanda yake so ya girbi shari ya shuka shari wannan sunan Allah ce ba ta canjawa duk wanda a ka ganshi iya zama abinci awa a duniyanci to babu shakka a cikin ƙudurinsa da aƙidarsa babu shari hakanan duk wanda ganshi a duniya a cikin mawuyacin hali da mawuyacin al'amari to babu shakka irinsu yawansu akwai irin abin da yake shukawa mummuna wanda sakamakonsa ne fara girba tun a wannan rayuwa ta duniya bayan Allah mu sani cewa su mutane za a musu sakayya ne bisa irin aikin da suka aikata in alkhairi alkhairi in kuma shari shari ibn al-qayyim al-jawziyya Allah ya masa rahama yake cewa qur'ani da sunna sun yi nuni game da gu fiye da 100 akan Allah wannan sunnarsa ce ta cewa aljaza'u min islam shi sakamako jinsi ne na aiki Allah ta'ala ke faɗa cewa jaza'an wifaqa da Allah ta'ala ya gama hisabi aka yan wuta wuta sai yake cewa wannan sakamako ne daidai da abin da suke Allah ba zaluntar su yi ba ayyahu fiqi amalihi sakamako ne da ya dace da abin da suka aiwatar a rayuwarsu kuma Allah yake cewa duk wanda ya aikata aikin alkhairi aiki managarci namiji ne ko mace kuma iya cikin masu imani sai Allah ya ce falanuqiyannahu hayatan tayyiba Allah ya ce za mu raya shi rayuwa mai dadi rayuwa mai kyau rayuwa mai tsafta wannan tun a duniya duk wanda ya aikata aikin alkhairi to Allah ta'ala zai tarfawa rayuwarsa alkhairi da albarka kuma a lahira Allah zai mai sakamako fiye da abin da ya aikata na alkhairi sakamako jinsin aiki ne ya uwa wajen kyautatawa mutane duk mutumin da a al'amarinsa akwai kyautatawa mutane a ciki to shi ma ya jira kyautatawa daga Allah domin Allah yana cewa ta harken manzon sallallahu alaihi wasallam arrahimuna yarhamuhumur rahman masu jin kai daga cikin mutane masu tausayi su kuma Allah zai tausaya musu sun aikata tausayi kuma shi ma Allah ya aikata tausayi a kansu idan kana so Allah ya tausaya ma Allah ya laddafa ma Allah ya shiga cikin al'amarinka ka sani baka sani ba to ya zama cewa tsarinka akwai taimakawa al'umma akwai kyautata musu da irin dukkan damar da Allah ta'ala ya baka haka nan ma'aiki ci gaba da cewa duk wanda ya kasance cikin bukatun ɗan uwansa kana ta kokari akan ka zama sila sanadiyar biyan bukatar wani daga cikin dan uwanka musulmi to manzon Allah yace kai ma Allah iya cikin bukatarka Allah zai shiga cikin bukatarka ya biya ma ita hakanan duk wanda yayewa musulmi damuwa damuwa ka yaye masa yanzu wani damuwarsa a yau ba ta fice naira biyu, wani damuwarsa ba ta wuce naira biyar, wani damuwarsa abinda zai ci a yau ka zama sila na warkar mai da wannan damuwar ta yau ba damuwar rayuwarsa gaba ɗaya ba a rayuwar da yake ciki yake buƙatar taimako wani asibiti ne wani magani zai nema ba shi da shi ka yi silar biya masa buƙata to manzon Allah ya ce kai kuma irin abin da Allah zai maka Allah zai yaye ma damuwa irin damuwar lafiya damuwar da kuɗi baya maganinta rayuwar da duk dukiya irin ta duniya ba ta biyan buƙatarta idan ka biya bukatar ɗan uwanka musulmi a yau to manzon Allah ce farajallahu anu qurba min qurbati yawmal qiyam daga cikin irin damoyin lahira Allah ta'ala zai warkar ma da su ya maganin su haka nan duk wanda yassar an mu'sir ka yalwatawa wanda yake cikin kunci ka fahimci wane iya cikin kuncin rayuwa iya cikin mawuyacin hali kai kokarin taimakonsa ta sirru da kai sai sai Allah to Allah ta'ala ya yi alkawarin zai yassara ma a duniya da lafiya za ka samu riba biyu kai kayi ɗaya amma Allah biyu zai ma domin shi Allah karimi ne baya mai da biki daidai da abin da kai idan kai sai ya linka ma ya linka ma ya linka saboda duk wanda yake bukatar Allah ya shiga cikin damuwarsa ya yassare masa rayuwarsa to shiga cikin biyan bukatun yan uwansa haka nan manzon Allah yake cewa wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi Allah iya cikin taimakon bawa matukar bawan iya cikin taimakon dan uwansa duk wanda ya yafe shi ma Allah ta'ala zai yafe masa sakamako jinsin aiki ne yan uwa wajen munanawa duk wanda aikin sa munanawa ne to ya jira munanawa haka nan duk wanda aikin sa kyautatawa ne ya jira kyautatawa wannan tun a rayuwar duniya kafin aje zuwa ga Allah kiyama qur'ani yake cewa man amila salihan falinafsihi duk wanda ya aikata mai kyau kansa yawa ba wani kaiwa ba ba wani bane zai ebi amfanin alkhairin da kai kai ne zaka dauka da hannunka haka nan wa man asaa fa alaiha durran da ta munana kanta ta yiwa wannan gaba ce mai muhimmanci ya yan uwa kar ka ga mutum iya alkhairi ka ɗauka bai san ciwon kuɗi ba ko ba shi da wayo a'a lahira yake dubawa rayuwar dimun da'imin yake dubawa kai kuma da aƙidarka burinka cutarwa kai ma ka jira irin sakamakon abin da Allah ta'ala zai ma da munanawa wa'ansu tun a duniya an shaide su wajen munanawa al'umma da gallaza musu da jefa su cikin mawuyacin hali don Allah ya ba su wata dama ta dukiya ko ta faɗa aji a bayan ƙasa ya su zama haddasa na jefa al'umma a cikin musiba da bala'i to irin waɗannan mutane abin tausayi ne wanda ba za su kai labari ba tun a duniya ballantana a je gaban Allah gobe alkiyama haka ne yake cewa man kafara ba alayhi kufu duk wanda ya kafirta yi wa Allah butulci to kafircinsa kansa zai dawo haka nan wa man amila salihan wanda ya aikata kyakkyawa fali anfusihim yamhadun irin su yawan su to suna yi wa kansu shimfiɗa ta alkhairi a duniya da kuma lahira haka nan ya ƴan uwa sakamako jinsin aiki ne wajen cutar da mutane duk wanda aikinsa cutar da al'umma shi ma ya jira sakamako irin aikin da ya aiwatar ma'aiki yake cewa sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake bibiyar al'aurar ɗan uwansa musulmi tsegumi gulma munafinci hassada leƙen asiri ka leƙo asirin wani kace za ka fito al'umma ka bayyana ka san surrunsa ya zamto ‘ya'yan marmarin majalisun to ka tsaya ka ji irin sakamakon da manzan Allah ya ce za ka samu duk wanda aikinsa tonaro daban kaɗo asirin mutane iya ba da labari to manzan Allah ya ce ta tabba Allahu auratu shi ma Allah sai ya tona masa asiri Allah sai ya bi diddiginsa duk kuma wanda Allah ya bi diddiginsa ko a cikin gidansa ne sai Allah ya kunutar da shi haka ma'aikin Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam saboda haka sakamakon jinsin aiki ne wanda kullun aikinsa bincike da tonawa mutane asiransu shi ma Allah sai ya wulakanta ki sai ya tona asirinsa haka nan sakamakon jinsin aiki ne ƴan uwa wajen tarewa musulmi wata bala'i ma'aiki yana cewa duk wanda ya taimaki dan uwansa musulmi a wani bikire wani guri da ake nema a zubar mai da mutuncinsa a ci masa zarafi a wulakanta shi ka tsaya tsayin mai daka ka kare wa ɗan uwanka musulmi mutuncinsa da ƙimarsa irin abin da abdullahi bin amur bin al'as ya yi wa ka'ab bin malik lokacin da aka tafi tabuka mazan allah ke cewa ina ka'abu yake sai ɗaya daga cikin munafukai yake cewa habasahu burdahu wa nazara ala ba'adifaihi ai shi ka'ab ɗan gayu ne iya ta iya ta wanka iya ta goge kafa iya ta goge kaya wannan ne ya hana ya fito a lokacin abdullahi bin amr bin al-as yace kazzabta ma alimna minhu illa khair a lokacin ka'ab baya go amma abdullahi bin amr ya kare masa mutuncinsa yace ƙarya kake abinda ka faɗa ba haka bane ba abinda muka sani game da ka'ab sai alkhairi to haka ake so ga zama garkuwa da dan uwanka musulmi al-muslim akul muslim za a ci mai mutunci za a mai ƙarya za a mai shari za a mai kage ka tsaya ka ce ba haka bane abinda muka sani da dan uwanmu alkhairi muka sani wai Allah yayi kuskure ku haɗu kuma yin nasiha ku gyara masa ya gyara amma kar ka zama da kai ake kafa dabar cin mutuncin dan uwanka musulmi a wulakanta shi to wannan ba za ka yi labari ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kare wa ɗan'uwansa musulmi mutunci wanda za a kyara masa da mutunci raddallahu an waje hinnar yau malkiyama shi kuma Allah ta'ala zai kare fuskarsa daga wuta a ranar alkiyama ka kare wa ɗan'uwanka mutunci kai kuma Allah ya kare ka daga shiga wuta a gobe alkiyama ya kuwa masu albarka sakamako jinsin aiki ne wajen yawan ambaton Allah da kuma neman kusanci zuwa ga Allah Allah ta'ala yake cewa fadkuruni azkurku ku ambace ni zan ambace ku duk wanda yake so Allah ya fiye yawan ambatonsa shi ma ya zamto mai yawan ambaton Allah wani asar ya tabbata cewa akwai Yunus bin Matta lokacin da kifi ya haɗe shi wanda Allah ya ba mu labari a Qur'ani cewa kifi ya haɗe shi a ruwa yayi tasbihi yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu fanajjaynahu min al-ghammi wa kadhalika nunjil mu'minin dai wannan tasbihi mala'iku da suka ji maryar Yunus suka ce ai gaggawar bude kofar samai wannan tasbihi ya je gunda ake so ya ci domin wannan muryar ta saba ambaton Allah lokacin da take zaman lafiya lokacin da Yunus ba damuwa ba fargaba ba matsala iya yawan ambaton Allah to a yanzu da ya shiga cikin damuwa ai gaggawar kai addu'ar zuwa ga Allah ya karbe ta so da kai ma in kana so daga ka daga hannu Allah ya yayi ma damuwa to kai yawan ka yawaita ambaton Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'arraf ila Allah fi raka ya'rifuka fi shidda kai kokarin neman ganawa da Allah da kusancin Allah a lokacin da kake cikin wadata da walwala kai ma idan ka fada matsi da takura sai Allah ta'ala ya tuna da kai da gaggawa saboda ka sakamako jinsin aiki ne wajen yawan ambaton Allah Allah ta'ala zai ambace ka a da kake bukatar Allah ya ambace ka haka nan ya yan uwa sakamako jinsin aiki ne wajen adalci ga shugabanni dukkan shugaba da ya zamto mai adalci ne wa al'ummarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala zai inuwantar da shi a inuwar al'arshi a gobe alkiyama ran da ba wata inuwa sai wannan inuwa ɗin idan shugaba yake adalci a gudanarwarsa adalci kuma shine ajiye abu inda ya dace yin abu cikin cancanta ka zamto a tsarinka akwai wannan a gudanarwa to Allah ta'ala zai inuwatar da kai a inuwan al'arshi a gobe alkiyama ran da ba wata inuwa sai wannan inuwa ɗin sakamako jinsin aiki ne yan uwa wajen maida a wajen yankewa mujirmai hukunci dukkan mai laifi da ɗan ta'adda abin da yi a masa daidai da abin da yi ƙur'ani yana cewa wa katabna alaihim an wajabta wa banu isra'il cikin attaura annan nafsa bin nafs duk wanda ya kashe kai da gangan dan ganganci shi ma a kashe shi haka nan wal aina bil ain wanda ya zubarwa da wani ido da gangan shi ma a zubar masa da nasa haka nan wal anfa bil anf haka nan a hanci wanda ya sarewa wani hanci shi ma a sare da shi wal'uzuna bil'uzun kunne da kunne wasin na bisin haƙori da haƙori sai ce waljiru haƙisas idan kuma rauni kai wa mutum da ganganci sai aji a yi ƙisasi alƙali ya yi iya ƙisasin cewa raunin nan nawa zai ci nawa kake bari a gidanka nawa ne ɗawainiyar ‘ya'yanka shi wanda ya ma raunin cikin ganganci ya ɗau wannan nauyin har sai ka warke wannan shine adalci irin na Allah kuma in ana irin wannan za a samu zaman lafiya wala kun fil qisasi haya amma da yawa ana kashe mutane ana musu rauni amma ba abin da ake dauka da mataki yasa ta'addanci ke yawa bayan Allah mu sani cewa sakamako jinsin aiki ne wajen ciyarwa da yada alkhairi ya zo a hadisul qudsi cewa Allah yana cewa ya dan adam ka ciyar kai ma zan ciyar da kai ma'aiki yana cewa ba ba ran da gari zai waye asuba ta yi face Allah ya halicci wasu mala'iku guda biyu Allah ta'ala ya lakana musu addu'a za su ke dai mala'ikan yana cewa ya Allah duk wanda ya ciyar ka mayar masa Allah duk wanda ya bayar ka lillinka masa ka bashi ɗaya kuma iya cewa ya Allah duk wanda ya mammake ya ɓoye ya rike hannu ya zama marowaci ya Allah ka ɗora masa asa a kullum mala'iku suna wani yasa za ka ga wani ya yi ta taru amma lokaci ɗaya sai Allah ya ɗahira yan buwan nayi ko Allah ya turo masa yan yahu sai ya yashe masa akawun ɗinsa gaba ɗaya to saboda karowa tana haifar da bala'i gobara sata rugujewan arziki kowan nayin damfara inda musulmi marawaci ne to yi jira irin wannan bara'an suna iya su samu dukiyarsa dama wani yana cewa bashirul bakil ka yi wa marawaci albishir da abu guda biyu ko karewar dukiyar iya gani da idonsa ko kuma a shi ya mutu ya bar dukiyar a duniya ɗayan biyu ne zai faru sakamako jinsin aiki na yan uwa wajen bin shirya dukkan mutumin da ya ji shirya daga Allah ya bi ta to Allah ta'ala ya mai alƙawarin shiryarwa haka nan Allah yake cewa wa in ma ya ce ne kun minni huda idan har shirya ta zo daga gare ni duk wanda ya bi shiryar nan in ji Allah fala ya billu wala ya shiqa ba zai bata ba ko ba zai tsiyata ba in dai ka bi shiryar Allah ta alkitabu wa sunna ba kai ba bata ba kai kuma ba shiga cikin wahala haka nan sakamako jinsin aiki ne yan uwa wajen toshewa mutane hanyar bin Allah da kawo ta'addanci game da bayin Allah na ƙwarai Allah yake cewa allazi na kafaru kafirai masu toshe hanyar bin Allah sai Allah ce zidnahum azaban fawqal azab Allah zai musu ƙarin azaba kan azabarsu sai ce bima kanu yufsidun sakamakon irin fasadi da suke wa al'umma a bayan ƙasa sai Allah ya bayan ya musu azaba ya ƙara musu da wata sakamako jinsin aiki ne ya yan uwa wajen a a yada alkhairi wa al'umma koyar da su alkhairi da kuma ɓoye ilimi shi ma sakamakonsa irin jinsin abin da ka aikata Allah da mala'iku har halittun da suke samai da ƙasai har tururuwa a gidanta har kifi a cikin ruwa suna addu'a ga gabe koyawa mutane alkhairi yusalluna ala muallimun nas alkhaira idan kullum kana koyawa mutane alkhairi to dukkan waɗannan tun daga Allah mala'iku kifaye a ruwa tururuwai a gidajensu suna ma addu'a tsakaninka da Allah ya sadu wanda suke koyar da addini ba abin da za a biya su in ba Allah koyar da mutane alkhairi koyar da mutane sunna koyar da mutane alkur'ani to irin wannan sakamakon Allah yake wa bai haka na duk wanda aka tambaye shi mas'ala ta ilimi ya koye kuma ya sani ya koye yake bada amsa manzon Allah ya ce Allah zai mai linzamin wuta da wannan abin da ya koyi a ranar alkiyama sakamako jinsu aiki na yan wajen riya da ji da mutane aiki da kai dan Allah amma ya zama kasa niyyar riya ko bayyana wa mutane aikinka duk wanda ya jiyar da aikin da ake dan Allah ya ji da mutane to wannan da wannan jiyarwa Allah ne mai sakamako duk wanda ya nuna mutane aikinsa kuma aikin Allah ake yi wa to shi ma wannan ganin da suka shine sakamakonsa haka nan duk wanda ya ji da mutane da aikin da ya na alkhairi a kunnuwansu Allah zai wulakanta shi kuma zai kunyata shi a gobe alkiyama sakamako jinsin aiki ne yan uwa wajen yawaita ayyuka na alkhairi manzon Allah yana cewa idan alkiyama ta tsaya aljanna tana da kofofi guda takwas kamar yadda hadisi ya tabbatar kowace kofa da sunanta da kalar irin mutanen da za su ga aljanna ta wannan kofa idan kai mai yawan sallar nafilfili ne manzon Allah ya ce tu iya fi babi sala sunanka iya nan za a kira ka kofar da masu yawan sallah suke ga aljanna hakanan duk wanda ya fiya aikin jihadi taimakon addini da dukiyarsa da ƙarfinsa haka duk iya min babir jihad za a kai sunansa ƙofar masu jihadi ta wannan ƙofa zai ga aljanna wanda ya kasance mai yawan azumin nafila ne a rayuwarsa alhamis litinin ba ta wuce shi shi ma manzan ala ce duk iya min babir siyam za a kira shi a aljanna ya shiga ta ƙofar masu azumi wanda manzan ala ce sunanta rayyan la yadkhuluha illa sa'imu waman kana min babi sadaka waman kana min ahli sadaka wanda ya kasance kullun sadaka yake kullun sai yayi sadaka sai yayi kyauta a ranar alkiyama za a kira shi aljanna min babi sadaka ta kofar masu sadaka wanda ya mutu da ihramin aikin haji a jikinsa manzon Allah ya ce bu isa mulabbiyan za a tashi shi ranar alkiyama iya labbaika allahumma labbaika domin aljaza'u min islam wanda ya mutu iya ihu zai tashi iya ihu wanda ya mutu iya san arne zai tashi iya san arne wanda ya mutu marawaci zai tashi marawaci wanda ya mutu mugu zai tashi mugu haka tsarin yake ba canjawa kai kokarin yiwa kanka hisabi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku yi wa kanku hisabi tun daga yau kafin ku je alkiyama amu duk abin da ka shuka shi zaka girba kamar abin da malam Bahaushe yake cewa Allah ta'ala yake cewa yawma izin yasturun nasu ajtata a ranar alkiyama mutane za su juya daga ƙaburburansu da aka tashe su su je wajen karɓar sakamakon aikinsu Allah da kansa ya ce liyurau a amalan domin a nuna musu ayyukan da suka aikata wa man ya amal misƙala zarratin khairan ya duk wanda ya aikata alkhairi daidai ƙwayar zarra Allah ya ce za a nuna masa shi a mai sakamako da shi wanda ya aikata shari daidai ƙwayar zarra za a nuna masa shi a mai sakamako da shi ya uwa wannan su ne ayoyi da hadisai kaɗan daga cikin masu nuna cewa sakamako iya faruwa irin jinsin aikin da ɗan adam ya duniya a yau al'umma duniya da shiɗan sun kai su dab da faɗawa rabin halaka a yau duk da irin jarrabawa da al'umma suke ciki mun ƙin mu yadda mu tausayawa kan a yau idan Allah ya biya ɗaya daga cikinmu dama yawancinmu to wannan damar za ta zama sanadiyar takurawa al'umma yanzu ana wannan ɗaya biyun al'umma wa'ansu banki suka je suka ciwo bashi suka sai amfanin abinci suka boye domin tanajin bala'i kawai nan da wata uku hudu biyar an shiga rani an je can su dinga fitowa suna gallaza al'umma idan kiyama ta tashi a layin mugayen mutane za ka tashi ka san ko mugu ba zai ga aljanna ba duk wanda aniyarsa cuta ya ɓoye wani abu a zuciyarsa na takura wa ɗan adam wallahi sun matallahi Allah ba zai bashi ba ranar alkiyama duk irin damar da ka samu Allah iya kishin bayansa da kansa ya ce wala ƙarƙar ramuna bani adam Allah kishin halitta su yake an sha karanta mana hadisi ana cewa wata baiwar Allah karuwa ce daga cikin karuwan banu Isra'il ta shayar da kare ruwa kare iya jin kishirwa ta yi dibara ta ba shi ruwa ya sha manzan Allah ya ce Allah ya gafarta mata ba fa tuba ta yi ba ta tuba ba tana karuwancinta da dattin karuwancinta amma ta taimaki halittar Allah ta shayar da shi ta biya masa bukata ta sanyaya masa Allah ya sanyaya mata to ina kuma kai yau a ce burinka da damar ka gallaza wa mutane burinka da damar ka cutar da al'umma burinka da manufarka jefa al'umma cikin bala'i don ka rayu za ka tara duk abin da ka ɓoye ka kimshe duk in Allah ya jarabe ka za ka tara amma ka sani baka isa ƙara wa kanka suka daya duniya ba za ka tara kudin ta kowace hanya e ka je ka ta tarawa amma ran da kuka yi arba da mala'ikan mutuwa yau mai raunar mala'ikata la bushira yau ma'izilil mujrimi idan kuka yi ido hudu da mala'ikan mutuwa ce kuma no going back ne baya koma baya inda ya zo magana ta ƙari ko ba a baka damar tuba ba tuba iya yiwa kana lafiya kalau kafin jingar mutuwar same ka a yanzu duk tsiyarka za ka iya tuba kuma Allah ya karɓi tubarka amma wallahi in mala'ika ya zo ma na mutuwa an rufe kofar tuba daga lokacin da za ka tuba kuma haɗarin dukiya idan ka bar tun daga ƙasa ta taɓo sama dukiyarka ce a duniya wallahi tallahi a lahira baka da ladan ko gona ta naira goma naira ashirin da za ka taimaki addinin Allah ita ce za ka sa a asusun lahira amma in dai a duniya ka batta in dai a duniya ka batta ba ka da komai a kanta kayan magada ne kuma ka ji Allah ya ma bincike ta ina ka tara ya zama aiki yake cewa cikin kuwa ya fi son dukiyar wani sa akan tasa ne sabai suke ta mamakin magana sai ya ce a'a fassar abin a fili take ai abin da ka ciyar ka taimaka ka bayar shine naka abin da ka ɓoye ka kimshe kai sebin ba naka ba ne kuma haka tsarin yake ba naka ba ne mata ‘ya'ya waye duk arabu gadon su kwaye su tafi kuma illar duniya idan ka mutu wallahi maƙiyinka masu ya ci dukiyarka maƙiyinka wanda bai ma fatan alkhairi a duniya wallahi da ci dukiyarka wani araba a baiwa matarka gado ta sake kayan ɗaki ta komai wani ya je can ya aure ta nan kuma ka ita taimakon ɗan uwanka da dubu biyar ta bar mata miliyoyi ta auro wani can ya so gidan da ka gina gadon da ka siya firjin da ka siya talbishin da ka siya ya shigo iya more rayuwarsa da shi kuma baka da ladan baka da ladan komai saboda ka miwa ka mu hisani kafin mu je lahira Allah ya mana Allah ya samu dace Allah ya mana albarka Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu binta Allah ya nuna mana kariya kariya ce ba mu guje mata mana addu'a ga mahaifanmu Allah ya cikin su Allah ya gafarta musu mana ƙara addu'a ga malamanmu dattawa irin su malam haruna irin su ya shek man tayyib muhammad tayyib allah ta'ala ya gafarta musu allah ya sa abin da suka yi wa addini hidima allah ta'ala ya mayar musu da alkhairi allah ta'ala ya sa aljanna ci makomarsu da su da dukkan malamanmu da yan uwa matasa da suka yi wa addinin allah hidima wanda allah ya karɓi rayuwarsu allah ya shiga su allah ya gafarta musu wanda suke da rayuwa kuma allah ta'ala ya ba su ƙwarin gwiwa da ƙoƙarin tabbatuwa akan irin wannan aiki na alkhairi mana addu'a wannan ƙasa tamu da wannan jiha da wannan gari Allah ta'ala ya ƙara sauka mana da alkhairi Allah ya tsare mu daga dukkanin shari Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya zaunar da mu lafiya mun ci rayuwa da yake ciki Allah ta'ala ya kama da karshen sa ya Allah ka tsare mana imanin mu a yayin jarrabawa ya Allah ka tsare mana imanin mu yayin jarrabawa ya Allah kada ka sa imanin mu ya gushi yayin jarrabawa ya Allah ya Allah ka tsare mana rayuwar mu da musulunci mu da imanin mu ya Allah ta'ala mana roƙonka duk masu taimakon addini Allah ka taimake su duk masu ainihin yi wa addini zakon ka Allah ta'ala kai mana maganin su ya Allah mana roƙonka alkhairin duniya da lahira ya Allah mana neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira muna ƙara addu'a ga masu taimakon addini masallatai da makaranti na addini Allah ya dafa musu musamman labarin cewa shugaban karamar hukumar Kaugama ya sanya sola a wannan masallaci domin hutar da al'umma neman taimakon kuɗin mai da sauransu a kawo sauƙi wa al'umma wajen haske da abin magana da fanka to muna addu'an Allah ya saka mai da alkhairi da shi da dukkan irin su yawan su masu taimakon addini damar da Allah ya ba su Allah ya taimake su Allah ta'ala ya masa jagora da mu duka ya dora shi akan daidai da mu Allah ya mana albarka duka ibadallahi inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الرحمن